أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا مدد الدهر غالب ولو ضعفت آراؤه يا مؤملا لك الحمد والشكر المستجمد دائما فلم يخش من يلجا إليك توكلا صلاة وتسليما على طه أحمد وآل وأصحاب ومن كان مبتلى اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إخوة الأفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تهية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
muna sake daddare godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai ɗumbin albarka mun ci gaba da karatun tafsir na Qur'ani mai girma na wata Ramadan wanda idan ba manta ba har yanzu muna nan ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma harrama alaikum al-maytata wad dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wa man ittaqa ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim inda a zai wani gama fassara wannan aya shi lokaci ya halin tun ba mu ce komai ba zan so alaran mai kaga karanta wannan aya na inna ma hagama alaikum mai ta ta alaran ma tafaddal mashko A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma harrama alaikum almaitata waddam wa lahmul khinzir وما أهل به لغير الله ومن يتطوع غير باج ولا عاد فإن الله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah ya ce innama harrama alaikum almaitata mu sani cewa shi fa Allah subhanahu wataala harrama ya haramta muku ne almaitata mutacciya waddama da kuma jini wal amal khizir da cin naman alade amma ulil bihi da gairu ba da abin da aka yanka shi ba tare da ambaton sunan Allah ba Allah ya ce amma fa man ta tsora ga ga baki duk wanda bukata ta bukatar da shi babu yanda zai ya nemi abinci ya buga ya yi yanda zai dan ya samu abin da zai ci amma babu duk wani kokari da zai dan ya samu abinci bai samu ba to a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce to wannan dan ya so innan abubuwa da Allah ya haramta wala ismu alaihi ba laifi tun da ne da guga ne dan shi dole sai yayi Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala shine mai gafara rahim mai yawan jin kai ga bayansa an to malamai suka ce me dalilin su kan wannan aya to wannan aya tana da alaka da ayin da ta zo kafin ita ma'ana dai wannan aya Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana magana ne a game da waɗannan kafirai waɗanda suka riga suka gabata da su Allah subhanahu wataala ya ci magana waɗanda muka ji cewa su ne waɗanda suke haramta ma kansu abin da Allah ya halatta musu ko muka ji Allah subhanahu wataala ya ce ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan kama bi hanyar shida sannan baya ka ayan da muka ji jiya ita ne Allah subhanahu wataala yana mana bayani akan cewa يا أيها الذين آمنوا كلوا ما في يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم الله يجي يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ku ci daga da Allah abin da muka alta ku da shi kuma ku gode wa Allah in dai da gaske Allah ku ce bauta ma kaga wayannan abubuwan da Allah ya faɗa to wani zai ta cewa to komai ya ga dama ya ci ci haramun rago alade jini kowa yana ganin abin da ya ga dama cikin da Allah shi ko halalan tsayi ba a ci komai a ƙasa wani zai ci komai da abin da ya dama amma Allah saboda ya san mutane za su yi wannan tunanin sai Allah subhanahu wa ta'ala ce amma fa inna ma haram alaikum al-maitata matacce ko da mataccen halatta ne mutu ba a yanka shi ba to wannan haramun ne kan mutu shin jini a'a dama kan mu sha namu lakan jini namu alade kan mu ci amma uhilla bihi da kai zaba da abin da aka yanka shi ba tare da ambaton sunan Allah ba wayannan su ne abubuwan da Allah subhanahu wataala yake kiran mu akan su kan mutum ya ji Allah ai ya ce a ci ko mutum ya ga dama sai wanda ya ga dama a abin da zaka ci wanda Allah subhanahu wataala ya halasta maka in ba wanda Allah ya halasta maka to kan ba a ci malamai suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce inna ma hagama alaikum almaitata matacciya yanzu suka ce to awo za su ce ai to ai mai ta kowane abu ma duk yawancin mai ta ne yanzu akwai yanzu zaka ci ta amma ai sai ta mutu za a ci ta ba shi an yanka ta ba sai sai a ci ta ba in Allah ya jika a ci mata ce to kina ita akwai da ake yanka ta ai mutuwa take na in ka ci ta ka ji mata ce akwai laifi malamai suka ce ai almaitata da Allah subhanahu wataala yake nufi shine huwa mautul hayawan ghayrul mashru'i mutuwan dabba ba tare da yanda shari'a ta hukunta za a dinga yi ba yadda ta gaya ta hukunta za a yanka kashe dabba shi ne ya a yanka ta da takobi kuma takobin wanda a yanke a washe ba wanda za a wani da ita ba da zuwa ɗaya ma a amince sunan Allah su hana wata da hawan nan shi ne don ta mutu a lokacin da aka yanka ta ta mutu ka za a ce kun ci mushe a amma da ce ba a yanka ta ba kawai haka ta mutu to wannan ka in ka ci aka ce ai yankan Allah bane a wannan in ka ci ka ta haramun ne inda Allah subhanahu wataala ya haramta cin wannan na'am Allah subhanahu wataala ya ce ku bane duk kauka kai da bakin wada'a to abin da ake nufi shine a hawa da abin da ya bukatar da kai dole sai ka yi aiki da shi shine wani tsora bukatar da ta sa dole sai ka yi aiki da abu zan bukata ta sa dole sai ka aiki wannan haramta to kan annabi ba laifi sai Allah ya ce ku ne tsora saboda haka a nan tsakuka kan wani ya ce koyi a Allah ya ce bukatuwa wani ya ce to yana da bukatar cin nama kawai zai samu bushe ci a'a ko mutum ya Allah ya ce to ya tsoga mutum ya ce to bukata ne kai kana bukata mutum ya ce zai ci abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a'a idan ɗaura da Allah subhanahu wataala ya ce shine bukata ta tilasta maka dole sai kai aiki da abu yanzu a ce mutum ya waye gaba abinci kuma gashi yana da 'ya'ya da mata sai aika su duka a je a yi bara a san abincin da za a yi in ba haka ba abinci suka je suka iya binciken da za su akwai aiki da za su yi kwashen kashi za su yi za su gyara gida ne abu ya zo babu aiki za su yi babu duk da dai babu mafita suka yi suka yi gyara mafitan yadda za a yi malamai suka ce to in ji abin ta kaya aka to kai miji kai ma allah misali a ce kai ma ka je da kai da 'ya'yan naka ka yi bincike can akwai sana'a akwai abin da za ka yi ka samu kuɗi babu na abinci babu ko ina ka buga sama ƙasa layin da kake inda za ka samu aiki duk babu to kaga a nan kuma in baka ci ba mutuwa ta zo maka tun da dai ka nema babu kawo ka babu aikin da za ka yi kuma babu don ba ka da abin da za ka balantane ka aikin in kana so ne ka fuskari ai sai da abin fuskari kuma gashi ba ka da shi dunwa dai ta kai ma ga mutuwa nan kawai to a wannan lokacin in ka rushe wajen kasha jini to anan ne ba matsala to abin da ita tsoron nan take shi kenan kan mutum ya ce ai ko wani tsoro kawai da ya fassara ta yadda ya ga dama ko kuma ya ce ai abin da Allah yake nufi da tsoro kawai da dama shi ne in yana da sha'awa yanzu nan kana son ka ci nama ka duba wa ka ga nama wa kai ta kasa sama ba ka rubuta cin nama sai ka ce za ka ci alade na Allah ya ce dole sai ka ci nama ne ba dole mutum ne za ka ci abin da za ka tare wa kanka yunwa to ai shikenan ai ba dole sai a ci nama ba ba dole sai ka ci abin daɗi ba ka ci na ci kuɗaɗe idan a ce na cin ne ba a samu ba to shi ne in ka ci wannan shi ne za a ci ba laifi amma a ce ko wani abu marmari don baka samu baka ce za ka iya cin na haramu to wannan matsalan take isa malamai suka ce idan irin nan bukata ne ta kai ga mutuwa na mutum ko sai mutuwa ya dan ga hanya ko wani mushe to wannan in a ci ba laifi to wannan aya قال الشيخ محمد علي الصابوني في تفسيره آية الأحكام. الشيخ محمد علي الصابوني يفدأ تفسير آية الأحكام cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai da su ci abin da Allah subhanahu wa ta'ala hada musu min ɗaibat daga taɗaɗɗen abubuwan da ke ƙasa. Da arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya soka musu a ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya ce haka wasu za su iya tunanin cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ce haka ma'ana za su iya cin komai su ga dama. komai a cikin halittar nan Allah subhanahu wataala yi ba za su iya kintata wanne ya kamata su ko ya su ji wani su ga dama ne to amma a wannan aya sai al- da Allah subhanahu wataala ya ce wannan aya inna ma harzama alaikum mai tata zai sa mutum ya gane ai mai tata da Allah subhanahu wataala yake nufi ba ko duk abin da ya ga dama ba har ba za ka ce mutacciya ba abin da aka yanka ba tare da an mutu Allah ba duk ba za ka ci su tunda Allah ya haramta su Na'am, to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-maitata. Wa kar ka sassa jamfawa min zalika al-maitata al-bahr. To malamai sun keɓance dabban cikin ruwa cewa shi baya da cikin wannan almaitatan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a cin mataccen abu, mataccen dabba. To kenan wani zai ce har da kifi kenan wani suka ta shi ba da kifi. kai ba ma kifi kaɗai ba duk abin da baya iya rayuwa sai a cikin ruwa to shi bar da shi dan ya mutu to nan zaka ci shi yanzu ka kamo kifi sai baka yanka ba sai mutu har a ce ya mutu ne ba ta hanyar shari'a ba ba na ba tare da an yanka shi ba a nan ka ce a ce ka ci mushe na a nan in kai aiki da shi ba komai saboda haka ya ya tabbata a disan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da hugun ma'uhu hillun maitatu to shi ruwan kogi tsarkakacce ne duk abin da za a yi akan shi to shi mu sani to shi tsarkakacce shi tsarkakacce ne wa hillun mai ta tuhu mata sai shi ma hillun halal ne idan ne za ka zo suna cewa wai ayi ba lissa askara ba kaza kaza to shi kada baya iya rayuwa sai a cikin ruwa idan ka fi shi ba komai tunda dai shi baya iya rayuwa sai a cikin ruwa to dan kai aiki da shi ko ka ci to nan ba laifi tunda shi baya iya rayuwa har sai a cikin ruwa to don ne wasu malama suka ce to ba laifi shi domin shi- Allah subhanahu wataala da kanshi ya faɗi haka Allah subhanahu wataala yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyara an halarta muku kiwon dabbobin wa ma har matattun su ma za ku yi cike har guzurin ku gana ma za ku yi da shi duk ba laifi ka san wai kifi ya mutu wai ruwan rushe komai za ka yi tsagaba da shi a komai nan shi bai shiga cikin mai tasan nan ba wanda hadisi ya ƙara tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uhilla lana mai tatali wa da mani as-samak wal jarad wal kabru wal dahan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta mana matattu biyu da kuma jini biyu ba Allah ya ce ka sha jini ba ga akwai jini biyu da suka halarta ba Allah ya ce ka asu mutacce ba akwai mutattu biyu da suka halarta in ka ci bale shi ya la sallallahu alaihi wasallam ya ce asamaku wal jarad na farko kifi wal jarad shi kuma daga shi ne fara da duk abin da ke kama da shi yanzu cinge wanda yake kai wannan alami da cinge bai kaci a duk ai suna cikin jinsin fara ne to su zaka ce wai sai ka ɗauka kayanka ka shi ne na kanan ka talas ko baka yankawa in ka tuba laifi to ka gani ba su da jini mai kwagan da za a musu wannan yankan ba su ma kai jiman da za a yanka su ba kaga nan in ka ci to kaga da za ya shiga a sama ka kifi ai da ma ashbaha duk abin da suka yi kamanni da shi ma'ana abin da ba sa iya rayuwa sai a cikin ruwa ko kuma mutum ya tunanin duk abin da ya mutu a ruwa da aka ce haka ya tunanin to shi ma da ya biyo rago shi sai rago ya faɗa ruwa sai mutu wai sai ce ai hillin mai ta tuhu ai mataccen ruwa ma halas ne ko ya ce tun da dai dabban nashi ta faɗa cikin ruwa ta mutu ko ya ɗauko ya ce ai ba laifi zai iya ce a yanzu rago ai ba zai iya rayuwa cikin ruwa ba shi kuma kifi fa dole sai ruwa zai iya rayuwa in ya fito mutuwa zai to irin wa'annan su ne in ka ci laifi to sai zan zo Allah ya ce ulil na kuma ta tayani wada ma jini biyu alkabi wa dahan shine huzu da kuma ah, hanta za mu duba za mu ga jini jini suke wani zai wata jini ne kawai san kame abu ɗaya shi ne ake yanka wace to kaga wannan za ka ce kai wannan jini ne Allah ya hana Allah ya ce wada ma ne wa'annan jini jin su Allah ya hana san su wannan matattu biyu kaga in ka ci anan zaka wani zai ce ka sun she a'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma uhilla bihi li ghayri Allah bi ma'ana ma biha bi ghayri ismi Allah abinda aka yanka shi ba tare da ambatan sunan Allah ba. Duk abin da ka san wannan fa an yanka shi ne ba a ce sunan Allah ba, sunan wani katon aka je aka faɗa. To kai a matsayin kana musulmi ba za ka ci ba. Domin سئلت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أما يذبه من عدم أي غير المسلمين cewa an tambaye sai da tuna Aisha akan abin da Adam Adamawa mu ana wa'anda ba musulmai ba suke wurin yanka abin yankan su ranar farin cikin su kamar a ce irin yanzu ranar Christmas da kafirai suke yanka to ka wannan yankan da suke a ranar da sai aka tambaye ta to azum idan suka yi wannan yankan shin ya kamata mu ci ko ba za mu ci ba ni ma'ana tambayar su shine azumi suka zo ranar farin cikin su idan suna farin ciki da hawan annabi isa christmas din su sai suka yanka shin yanzu idan suna dan kakkawo ba suna ba da yanki yanki mu an ba mu za mu ci mu a matsayin na musulmai sai da tunan aisha ta ce musu a za ku ci ba sai suka mamaki to ya haka ta ce ai saboda ba ku san da sunan wa suka yanka ba zai iya zama wa ma'uyin lafi ligairin lahi an yanka shi ne ba tare da ambaton sunan Allah ba idan sun je sun faɗa sunan Allah na sai sai suka yanka sai kuma musulmi ba za ka wannan ba to kaga kenan in dai haka ne ka ce za ka ci wannan a to da baka san da sunan mai aka yanka shi ba to sai sa ta ce a aka kuci amma da a ce igun tufaha ne ma'ana ta apple ne su lemu su ne wa'annan ko sun yanka da suka yanka musu wani sunan wani suka faɗa wannan ba laifin hukunci saboda a wannan ba yana da jini na kwawa ba ne amma da ce abun yanka ne ko da halas ɗinku ne to ka kuci yanzu ai mu gago Allah ya sa mana cin gago Allah ya halas ya haramta mana to kenan abin da Allah subhanahu wataala Allah ya haramta mana to kenan abin da Allah subhanahu wataala mu ya halasta mana in su ma sun yanka hitin da kakkace wai duk abin da Allah ya halasta mana ne su ma ba sa ci a su ma suna cin abin da Allah ya halasta mana to yanzu in sun yanka gago sai suka kawo maka kaci to kakkace in dai na gane farin cikin nan ne saboda zai iya zama akwai wani haram a tattare da shi na me na an yanka shi ba tare da ambaton sunan Allah ba sai sa ta hana ci ba wai don wani abu ba ko ita dan kai zama an yanka ba tare da sunan Allah ba sai sa ta ce kasu ci amma da a ce kayan samarat kayan 'ya'yan bishiya ne suka kawo muku za ku ci ya ci ta kawo muku apple ku ci mango ku sha ku komai amma in dai na yanka ne ka ku ci saboda kai ya shiga cikin wa ma'u illa gili ga Allah tunda ku Allah ya haramta ku ta abinda aka yanka ba tare da ambatan sunan Allah ba sai da sunan Aisha to da Allah subhanahu wataala ya ce fa man tsoza gai ga bagi ai shi gai bagin wala udwan ruwa jawazat alhab cewa da Allah subhanahu wataala ya ce fa man tsoza gai ga bagi wala adin To, a wannan aya malamai suka ce abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi bi ma'ana shi ne famani da tsoron zai gaba ki wal'adi. Duk waɗanda bukata ta bukatar da shi, dai ga adil ba yana da ta'addanci ba, wala baki. To, abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wani tsoron zai gaba ki wal'adi bi ma'ana ba mutum yana mai ƙetare iyaka addinin musulunci ba. To, da ka san akwai waɗanda za su zama za su bar garinsu su bar inda suke su je ta'addanci wadan mutum ya je ta'addanci yunwa ta zo mishi ya juya ya je cikin gari ba abinci ya yanda zai ba abinci wai ya ce ai Allah ya tafi wani dora bukata ta zo min ko ya ce zai ci mushe wannan ya ci haramun ne wani nabi Allah zai fara mishi saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala rangomar shi yana kan waɗanda suke bin shi ne ba waɗanda suke saba masa ba kai da ka fito ta'addanci sai kuma yanzu wai ka ce hukuncin nan zai hau kanka kamar za ka iya cin abin da Allah ya haramta don bukata ta bukata ai ko ko mutuwa ta maka wani suka ce sai dai ka mutu amma dai ba za ka ci ba kai in ma ka cuta ma za ka shiga yanzu wasu malama saboda kai ka fito kana cikin adil din nan ne kana da cikin masu ƙetar iyaka da a ce ba ka da cikin masu ƙetar iyaka to sai ka cin da shi ma Allah ya ce gai bagil wala adil ba masu keta iyaka ba kuma ba masu saba ma addini ba amma kai da kafta ta'addanci ba ka shiga cikin adin to kai hukunci biya kanka ba na malam mujahid ya ce ai ko mani tuga gai ga baki wala adin abin da yake yi cewa ra'al isabi wa'anda suke wadda wadda masu yanke hanya ma'ana yan ta'adda yan fashi to wannan kurtuna mai hukunsu ba na'am ko kuma wanda ya nisanci jama'a kasan akwai waɗanda suka kasance sun nisanci al'umman da suke wanda suna da cikin wanda suna wanda Allah ya ce a kashe su ba kuma waɗanda suka nisanci jama'a ga inda suke suka bar inda suke ba wani dalili ko haka nan ko suka fita ƙarƙashin shugabancin shugaba shugaba ke shugabancin su kunna su bai isa a kansu ba suka fita a wannan gari to wannan na ce a hanyar su za a yaƙi su wani abu ba laifi ko da sun yi wa za ta zo mutu ga mutuwa nan ba abinci to ba su ci wannan mutuncin ba aka sai dai shi haƙuri in mutu amma za su su mutu malamin suka ce wannan hukunci bai kwansu ba in ji malam mujahid malam sa'id ya ce gai ga bagin ai gai ga mustahillahu to har Allah ya ce gai ga bagin shine kan mutum ya zama yana cin haramun ɗan saboda bukata ta bukatar da shi dole sai ya aiki da shi kuma ya dinga ganin ai kamar yana cin halas ne shi ne a'a yana ci yana tunawa da haram fa yake fati dai kawai dai bukata ce amma ya dinga ci irin ga halas ya zo bananza da shi malam sa'id ya ce mutum zai dinga ci ne kawai yayi ba dai shi ya ci ne ya ɗauka cewa bukata ce ta bukatar shi da sai ya ci kai ya dinga jin daɗi to ga mahalas zai ci ya ci har ya ci zai gusi mahalas ɗin yana ganin bai da wannan ba ko dan yanka biyan uku ya ishe ka ka tuka tashi akan ka ce za ka zo na zaman dirshan sai ka ce za ka so ya kaci zuwa wasu malaman ma suka ce wannan ko bukata ta zo maka kuma kai ba dan ta'addanci kake ba ka je bukata ta kai maka dole sai ka aiki da mutace suka ce to gasawa za ka yi ba soyawa ba saboda in ka soya abu kana ne aika mahalar amma gasawa ga dan gasa ne ka tuka tashi amma mutum musamman yanzu na da tukunya ya sa magi ya sa naman ya soya zo na kayi to na ya shiga bagin din nan masu ƙetar iyaka har da soyawa ka ce wani kana cin shine kamar mustahilin kana ganin shi a matsayin halassu ita ma da ije ce to gairu bagin ma na ka kana cin shine ba tare da kana ganin halatta shi ba in ji malam sa'id wa qala adam bin abi abbas gairu bagin ai yashwi min al-maitati kaji shi abin da shi kenan irbegin ma'ana ya shuyi wai mutum ya ce yana soya naman nan wato kaga nan akwai matsala a ce kana soya ko ka ce za ka fofe su da shi kai da kake tafiya ba ka ne ta kama ko ka ce za ka fofe su ko idan ya ci yanda za ka ci noma yanka biyu uku ya yi shekarafi ko yin wata tafi wadai za ka ɗan ƙara da ya ƙarfi in ji malam adam bin abi abbas malam a tara shi je zo ya ce wala adin ai wala adin fi akalihi an ya ta'adda halalan ila haram huwa yajidu anhu manduha cewa da malam kata da yanzu ya ce da Allah subhanahu wataala ya ce wala adin ai wala adin fi akalihi cin naman ne ba su ka ketare iyaka da Allah subhanahu wataala ya ce ba wai kalamo kana mai ta'addanci ba yace a cin naman ne Allah yake nufi an ya ta'adda halalan ila haram ya ɗauke shi daga haram ya mai da shi ila halal zuwa ga halassi bayan kuma ya san da haram shi a ganin kina gani wannan cewa mandubi bai ma kamata ka wannan ba kawai dai an dai so ne amma kai bale shi amma shi ganin shi bai kamata ma dama kai ba in ji malam atada to malamai suka ce to ga tambaya yanzu idan wanda bukata ta bukatar da shi babu yanda zai ya bincika abinci babu sana'a ya yi wa kowa ne ba shi ya buga sama ƙasa babu sai ya samu wani alhaji ya zo na gurin mai sayar da abinci ya ɗin daddala wani shi ga abinci a kusa da shi ga kuma wata matacce a gefe to shin mutum zai ci wannan mataccen ne ko ko zai zo ya kwace wannan abincin ne shine wannan suka ce idza wajadal muttaq almaitati wa ta'am to idan mai bukata ta bukatar da shi ya samu almaitati ga matacciya wa ta'am ga kuma abinci kuma shi abincin nan dai a ga mutsin shi ne saboda an ba shi ne kaga ya ya yi satan abinci kuma dai san mai sata kuma shi to shi ka in bai ci ba kuma gashi zai mutu in bai ci matacce ba kuma gashi zai mutu kuma gashi duka haram Allah ya haramta son mushi kuma abincin da ba naka ba ba naka ba za ka sata kenan to ya za a yi to ne aka ce ƙaulani an yi saɓani biyu wanda kuma duk imam malik ya faɗi wannan saɓanin shi imam malik ya ce to don ka ci wanda ka ci abinci akan ka ci mushin nan ka zo ka zo na kaman kai ma alhaji ka na irin ya gariya aiki ya mai ka tsalle ka kai ka tunji abin ka tashi ka gudu in ji imam malik yana ganin sa a nan ba laifi ya ce amma wasu malamai suna ganin su wanda ka su musha akan ka ta abin da ba naka ba shi kuma imam malik yana ganin to ai wanda ka fusigi abincin duk ƙarfi duk yadda za a murɗa a murɗa ka sa abincin nan ka tashi akan ka sun mushi wanda wannan akan sun mushi kaga in dambe za a yi a gane shi a yi dambe a ƙarfi da in za ka kwashe kwashe in kuma ka ci nasara bai kama ka to sai dai ka sani amma su su malamai suka ce to waktalafal ulama ya qitagana bi dawugatin ma'asiyatin da kada ittari cewa idan da gura ta haɗu da saba ma Allah kamar da fashi tsaya wa mutane a hanya kana tsoratar da su. To me hukuncin wannan? Bi ma'ana mutum ne a hanya da ruwa ta buƙatar da shi guzurin shi na tafiya ya karu. Kuma tsakiyar daji yake ba gida ga ba gida baya. Ya leƙan akwai wani ɗan abincin halas babu. Sai dai mun ya gani. Wani malamai suka ce to yanzu idan mutum ya gyara wannan mushan ya zo mai yadda zai yi kawai ya rage ne ya ce wasu kuma ya tsaya bakin hanya yana ta'addanci yana kama mutane yana cinye wa mutane kuɗi to shin wannan ya halasta ya ci wannan hawan da ya tanada ko kuma tun da dai ya shiga bagin da adin ba zai ba tun da mun ce gaiwa bagin wani adin kan mutum ya zama yana ta'addanci ko ya saba mai iyaka to kai ka zo ne don Allah halasta maka wannan tun da kai ba ka fito don ta'addanci ba ne wai sai bayan Allah a nan ya halasta gare ka ko kuma sai ka fara aikin ta'addancin hatu kenan za ka kuma ka gama lokaci za ka tona abin da Allah halarta maka kuma ai runguman Allah baya hawa gurin masu saba ma Allah to yanzu ya za a yi shi imamu shafi'i ya muwafaka da kaulul awwal maganar farko imamu shafi'i ya da shi ya ce to gaskiya wannan mutum bai kamata ya ci ba ya ce wannan abincin ko wannan nawa da ka tana da to ba ka ci shi ba saboda ka shiga cikin masu saɓan Allah ya zama. Magungunan Allah ba ta zama ga masu saɓan Allah, shi ganin shi kakata. Amma wanda ba Imam Malik, Imam Malik ya tafi akan cewa za ka ci amma bayan ka yi istighfar ka tuba da na ce ka ci. To kan mutum ya zo an ce wai idan mutum ya tuba sannan sai ya ci. Bi ma'ana taubatan tuba ne na gaske fa za ka yi ba tuban karyawa. ba wai sai ka gama ka samu kuɗaɗen mutanen kuma ga wannan ran ma'aikata ne da sai ka ce Allah na tuba ka zo ya halitta a gunka yanzu wai sai ka ce zaka ci kana ga mutu kuma sai ka ci gaba da ta'addancin a to nan bai halatta ne ka ba to matan nasuhan zaka yi tuban ba za ka ara ba sai sai ka je ka ci sai ka tuba tafiyan ka wa'anda ka an so musu kuɗaɗen in ka gansu ka ba su wa'anda kuma ba sa nan shikenan malamai suka ce lada ma na shi ba a cewa wai dole sai ka biya mutum na wanda ka an sami shi shi na kai tafiya ki ji kai maka to in ka ɗauki kuɗin da wannan abin duk ɗaya ne zo su malamai domin a kan ka bari ka je ka kashe kanka ya fi wanda ma ka ta danga kansa a kan ka bari yunwa ta kashe ka in zo su malaman domin Allah subhanahu wataala yana cewa wala taqtulu anfusakum kan ku kashe kanku to kai ka samu dama gashi ka san mutane na wucewa za ka iya amsa wasu malamai su suna ganin ba in ka tsaya mutuwa har ta zo maka a nan guri to malamai suka ce to kai wuta za ka ma shiga wannan don malam ya ce malam masuka ce mani tuza ila akali mai tafi wadda mulamula khayyib falam ya akula hatta mata da halan na malam masuka ce wanda bukata ta zo mishi a hanya babu na ci babu na sha ya bincika ya iya bincike shi a hanya ya samu wata matacciya ko ko addama jini ko ko lahamala khinjir namu alade kuma bai ci ba bayan ya san zai mutu da yunwa malamai suka ce kuma bai tuba da halan na to wannan wuta zai shiga illa an yafi ga Allah sai dan kai Allah ya gafarta masa amma Allah ce kasan kashe ganka kaga in da baka tona abun mutuwa zaka kuma ka kici kuma gashi akwai kuma ka san bukata ta zo maka ba kullu salan ka bane Allah haka Allah ya hukunta dole bayan da zaka to wannan in ka ci to daidai kenan in goma ka so wannan wasu malaman suna gan cewa nan mutum ya lifi zai ma shiga wutan in ji shi malam masu Now, to malamai suka zo suka ce to wai me ahkamu shari'a kuntun kuntun da malaman shari'a suka fitar a wannan aya. Malamai suka ce halil muhazzam fi ayatul maitati al-akal aw al-intifa cewa da Allah subhanahu halil haram shin wannan haramun din da ayan nan take magana akai shin da Allah subhanahu wataala ya ce ko ne to zai ga baki wani adam cewa inda wura ta kai zaka iya ci to kenan zaka yi amfani da shi ko kucin zaka yi zaka ga amfanin yanzu misali mutum da wura ta kai mishi babu babu na ci babu sha gashi kuma yana daci ba gida ga wafa baya ya bincika bincike abinci babu sai ga alade haka nan ya shiga zai iya ci in je da malamai suka faɗa to yanzu mun dai sun ci alade malamai suka ce akan yi fitilla da shi hakan akan haska ya haske kuma akan nuna jirgi ana nan akan nana jirgi da shi kuma akan mai da shi akan shafa akan yi mai da shi to yanzu da Allah ya lissa ga cin alade nan yanzu saboda ruwa shin kitsan nan za ka iya aiki da shi abin amfanin ko ko kai da naman naman za ka cika tsala abin amfanin nan har wasu za su ce in kai amfani da shi ka ketar iyaka tunda wasu malaman sun ce za ka dinga cin shi ne kana tunawa da haram fa kake ci za ka ɗauke da matsayin halas har ka ce za ka yi aiki da shi a to yanzu me hukuncin wannan saboda wasu malaman sun ce dole dole sai an kiyaye akan irin wannan abubuwan saboda alade Allah ya hana cin shi ya hana amfani da shi sai kuma da guga ta sa Allah ya ce ka ci to kenan za ka ci za ka yi amfani da shi wanda ya ce tun da Allah ya hana amfani da shi da aiki da shi yanzu kuma da guga ta sa ya halasta to za ka yi aiki da shi za ka yi komai da shi kenan to qala Muhammad Ali Sabuni وغلا التحكيم في هذه الآية مسنة إلى أعيان الميتة والدم سوى in ji Malam Muhammad Aliyu Sabuni shi da zo a wannan aya ce ce ha ai tahrim din a wannan aya ya sako ne sunnatin yana mai sunnanta a yayin mai ta tiyo ana ailin matacce ko Allah haramta banda aiki da ita amma wa kadai salafa ulama ul fuqaha cewa malamai dai sun saban halil muharram akal au al intifa cin abin da Allah ya haramta cin ne ko amfani da shi ɗin. Wasu malamu suka ce, ko bayan haka shin cin ne amfani da shi, da amfani da shi, ko kuma za ka iya ci kuma ka iya siyarwa. Haka dai matsala huɗu kenan. Ci da amfani da shi da kuma ci da iya siyarwa ma, ka samu kuɗi. Tunda kana hanya ne baka san gaba za ka samu kuma za ka samu ba. To, malamai sun yi saɓani akan wannan. Da Allah ha maita, illa mastasnahu dalil. wasu dai malaman sun ce za ka iya aiki da komai illa mastasnahu dalil in dai ba an zo maka da wani dalilin da ne istisna'in ban da amfani da shi baka ji wannan ba ko ba ba ku hujja kan wannan ba su suna ganin in ka aiki da shi ba ne shi tunda ba wani dalilin da ya keɓan da cewa ba ya amfani da shi ba tun da dai aka hana cin shi yanzu kuma ya zo aka ce za ka iya cin shi wasu na ganin ha amfani da shi za ka iya da wani dalili kullum min dai wata magaza kana kuma Allah ce wace daga da Allah abin da muka azurta ku da shi yanzu kuma tun da Allah ya halarta maka da guza ta sa dole sai ka ci madalla wasu malamai suka ce ka amfani da shi zaka iya ci in yanzu kuma zaka iya siyarwa kuɗin ka ɗauke shi ka je ka tawar tafiya a hanya in bala'i ya zo ba abinci ka da kuɗin nan za ka yi aiki amma an ka ce a fa a ƙarshe ka je ka mutu malamin su ya ce me wanda ya kala halan na ya ma shiga wata ba ma zai shiga ba to wannan shine wanda wasu malamai suke gani domin wasu malamai ma sun ce wa tahrim ya tanawal sa'ir wujuhul manafi fala yajuz al intifa bil maita malamai suka ce a ai bai halasta wai ka ci da wannan matacin za ka yi amfani ba bai halasta ba in ji shi saboda wai wannan tahrimancin far Allah da kowane janibi yake da kullu jawanib to kenan ka san in dai haka ne Allah ya haramta ai cin shi da aiki da shi yanzu kuma Allah ya ce da guga ta aika kaka ci Allah subhanahu wa ta'ala ai bai ce da aiki da shi ba koi fa wani to zai rubaje wani adam fa lashi malai ci koi suka ce to in ka aiki da shi akwai ne shi na'am wani suka ce hukuncin na biyu shine wai kamar yadda muka faɗa a baya mataccen kifi ko kuma abin da yake rayuwa a cikin kifi to shi ne hukuncin wannan. Malam Sabuni ya ce, Kanar Agal Jaliya yawa larabawa sun kasance a jahiliya suna cin matacciya kowace iri to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dalilce suka yi musa suka ce kaji ka hana mutanen ka cin mushi kuma yanzu ka halasta musu cin abin da ke cikin ruwa da yawan bartan abin da ke ruwa da abin da baya cikin ruwa duk ɗaya ne to me amfanin haramta suna ganin ba amfani suna ganin da a ci wancan rago wanda ya mutu da a ci alade wanda ya mutu su ganin su duk ɗaya ne za su iya ci kuma da kifi da ke ruwa ya mutu suna ganin ah to me yasa aka halatta shi wannan kifi shi kuma wancan aka kyalasa sai suna musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin wannan bai ma amfanin wannan in ji malam sabon ya faɗa ka domin su malamai suka ce su jahiliya duk abin da ya mutu ba tare da an yanka shi ba idan suka ci shi za ka tambaye su kai ya mutu za su ce maka ai yankan Allah ne shi kuma yankan Allah ba a ganin shi a tattare da dabba sai da Allah yanka ta kawai a ga ta faɗi ta musu to tun da dai Allah ya yanka musu su sun ci wale shi amma mu yanzu fa to in dai ba da hannunka ka yanka ba irin su rago wai ka ce wai yankan Allah ba wani magana yankan Allah in dai ta mutu da kanta ba a yanka ta ba to nan ka tushe ne amma in dai kifi ne to shi kenan za ga wasu wai su je farauta ko su ga tsuntsu a ƙasa ya mutu su ce ah yankan Allah kai da gashi Allah ya kawo musu Allah yanka da kai a to ba wani wani yankan Allah ko ya tsawa idan mutu kuma ta zan mushe falmentata haramun bin nafsi al-qati وقد وردت حديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة كما قد ذكرنا cewa Allah subhanahu wataala ya nuna haramcin matattun abubuwa da yawa nasi ya nuna haka da yawa gashi inda Allah ya haramta kaza ga inda Allah ya haramta cin matacce amma akwai abubuwan Allah subhanahu wataala ya keɓance su irin su kifi abubuwan da ba sa rawa dole sai abu Allah ya keɓance su daban su ba sa da cikin wayannan abubuwan da Allah ya haramta su na daban ne su na daban ne domin a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an taba haka kuma manzon Allah bai ci komai ba an ci kifin da ya mutu kila ma dade da mutuwa to aka ci manzon Allah bai ci komai ba kawai kenan ka ci bale shi wa an wato daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annahu kharaja ma Ubaida bin Jaba fantalaqna ala sahil al-bahr cewa an wato daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu yake mun fita da ni da Ubaida bin Jaba muna tafiya a kogi فغفأ لنا على ساحل البحر كهيئة ضخم فأتينا فهيزا هي دابة تدعى أمبر cewa ya ce muna hanya a cikin kogi abincinmu dai duk wani abu nan kana ji kasan ya kare to suna tafiya sai suka tsaya bakin jarfa gaba na ruwa inda ba ruwa da suka tsaya sai suka ga wani katon guri sai suka sha tudu ne sai da suka je suka ga ashe wata dabba ce wanda ake kiranta da ambar madabbar wace suka ce girmanta babban kifi ce wanda ba su isa masu ɗaga ta bidiyon saboda nauyinta da kuma girmanta muna masu matafiya ne to su a ganin su da tunda su matafiya ne suna ma za su iya cin shi amma da suna ta tunanin mushe ba za su ci amma tun da ita buga ce haka suka yi da wannan kifin dama ga shi ƙato a datsa a ci in an gama a zuwa a datsa a ci haka ya ce sai da wasu wata ɗaya suna ci wannan katon kifin kamar katon babban sauran kuma aka guzuri da shi aka je gaban madina shi sai da suka isa gaban madina fada kaga hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam sai an batu wannan hadisi da abin da ya faru a hanya ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun ga wata matacciya a hanya kuma kifi ne suka samu suka tafi na ma buzun shi a ƙari to shin halas ne ko haram manzon Allah yana musu ai zuwa dan ba da shi dan kunci ko kuma dan kun yi aiki da shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in ma sun kawo guzuri su kawo sun kawo kuma manzon Allah ya ci sai a hafu madalla manzon Allah ya ci ana magana haram ina a akara hada mi kai aka ci tunda na wai dai sun go ta matacciya madalla manzon Allah ya taba ci ayi manzon Allah mun ba shi kifi wanda ta ruwa ta mutu kuma manzon Allah ya ci har duk wani kifi da suka ga shi su yanzu manzon Allah ya ba su hujja ka kenan kai ma duk wani kifi da ka haɗe da shi a wayan mutu a wajen ruwan ya mutu ka so shi kafin ka yanka shi mutu murɗe mai kai ka ya mutu ko dai me in ka ci da in dai a kifi yake rayuwa a ruwa yake rayuwa ko yayi bale shi saboda ka duk wanda zai ce maka ka ci mushen kifi ba a ma ce mishi mushi mushi tunda da hugu ma huwa illun mai tattu na'am na'am wanda kuma malamai da dishe da yawa ya zo ma cewa ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shi kifi ko abin da ke gaba a cikin wa ma ci shi ba laifi almai suka ce to hukumar sali hukunci na uku cewa wa Allah subhanahu wa ta'ala hakan shan jini ba to wani suka ce ma huwa kuma damul ladhi yabqa fil uruq to me hukuncin jini wanda yake raguwa a kashi haka ko a nama za ga an yanka rago an yanka shi ba ana wanke jinin ba da ka ga wani naman da ɗan jini jini to an wanke duk da haka akwai ɗan soran jini to me hukunci wannan ɗan jinin da za a soya nama da shi ba a kokarin shi an ga kuma fes me hukunci wannan jinin za ka ce wa mutum shin ya sha jini ne tun da akwai ɗan soran jini jini aka soya ko koya Imam Qurtubi ya zo nan ya ce la ba asabihi babu laifi in ka ci wannan naman ko da akwai ɗan soro soron jini tun da dai jinin da ke kwarara ko yanke wannan ɗan ruguwa dan ka soya ka ce madalla shi ba laifi saboda istadalla bi hadith an Aisha radiyallahu anha qalat kunna nadbakul bagmata fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam to mun kasance muna yanka wata tsuntsuwa ana kiranta da bagmata tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu yanka mu wanke jini da abin da ke ciki amma za su ga akwai ɗan raguwan jini jini kuma a gaban manzan Allah yake yanka yana ganin raguwan jini jini baya cewa komai kuma a soya a kawo ya ci daga nan suka ce to dan wai nama akwai ɗan soran jini jini a ciki aka soya aka ci su suka ce ba laifi amma ko ta biya ka hujja ne da wannan hadisin na sayyidati na Aisha kuma a gaban manzan Allah kana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ganin abu bai magana akai ba tun da wanzan Allah bai magana akai ba kasan ya daidai ne dama a cintu gida shi kuma wani ka yadda da abu ne an ce ka yadda sai kai shi za a yi cewa ka yadda ne ne ko baka ce za a ce wani ya ce ya yadda da kaza kuma ka isa kamsa a sai sai ko ka haka kana ta ai koyi kana cewa eh haka ne ko baka ce wani abu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana abu a masallaci ya ce a me yasa haka amma ya ga ana yi sai ko ya tsaya ta kallo bai ce komai ba ka kenan in an yi abun nan a masallaci ba laifi ko ɗaya ga makamacin sa a gaban shi aka yi wannan ko bai ce komai ba ka kenan ba laifi an yi haka na zo nan ne malamai suka ce to wai daga gwan jini ya ko abu kuma kai aiki da shi ba laifi to malamai suka ce to ga hukunci na hudu mallazi ya bahu bil mutsari min al maitaci shi matacce da aka ce idan matafi da guga ta kai ta kai babu yanda zai to wai wani mai tafi wani matacce ya kamata ci wani matacce ya kamata ci mataccen da Allah ya halasta mishi ne ko mataccen da Allah ya haramta wani za su iya cewa a ai mataccen da aka halasta ne shi ita ce wanda ta mutu za ka iya ci inda guga ta kai amma wasu suna ganin ai dama tun wanda Allah ya haramta aga haramta ko da guga ta zo dai bayan da za a yi amma dai za mu ji maganar malamai Na'am. Malamai kuma suka aka cewa wannan shine maganar malamai da suka cewa za ka iya cin kowace wasu kuma suka ce za ka iya ci ba. Sannan malamai kuma suka ce to shin me hukuncin yanda kai mutsal za ka ci wannan abin da Allah subhanahu wataala ya haramta. Bi ma'ana ya gejin yanda za ka ci. Shin za ka cika koshi ne ko za ka cika ka kale ne. To ittalafa ulama fil mutsal ya akwai min mai tafi hatta ya shige. yanzu malamai suka ce ai amma ta wanda bukata ta kai mishi babu yanda zai suka ce to ya kulli min lamitati zai ci matacciyan hatta ya shige har iya yanda ya koshi yanda ya ce koshi inji wasu malamai kenan wasu kuma suka ce a'a ya akulu ala qadari saddi ramak zai ci kawai dai yanda zai kai maka shinwa amma ba sai wannan koshin ba kai ka ce yana cin wani halas kai kenan zai ci ne kamar cin sha'awa zan kana sha'awar nama ya ishe ka goma dai ka tuna sha'awanka su ganin su wannan ya ishe ka amma wasu malamai su ce ka cika koshi in ma fiye da wannan zaka cika ci wa zahaba malik ila al-awwal imam malik ya tafi a ra'ayin farko cewa zaka ci ne ka koshi ji imam malik domin la'annar darura ta fa'u tahrim ai daruran nan ta korar da kasancewar shi haram yanzu zaka ya fata shi ne a matsayin haram shi ne imam malik bari shi kenan to kaga yanzu abin da ya tashi a gamshe ka dinga cin shi kana wani kunya kunya amma malik ya ce cika koshi son ranka in yanka goma ba zai ishe ka ba ciyan da zai ishe ka wannan shine ra'ayin imamu malik a wannan abu amma mazhabar jamhur ila sani amma jamhurul ulama mafi yawan malamai na duniya su sun tafi ne a ra'ayin na biyu cewa kawai za ka ɗan ci dai yadda zai zai rage maka yunwa amma ba ƙoshi za ka yi ba yanzu yadda wasu malamai suka tafi akan kenan saboda haka irin wa'annan masail wa'annan matsaloli da aka gansu akan hukuncin kaza na kaza na kaza suna da matuƙar muhimmanci kuma suna da daɗi amma kuma sun gurin ba su da daɗi saboda malamai suka ce yayin wa'annan matsalolin ana yawan magana akan su za ka ga mutum ma da yana jin daɗi zai kuma baya jin daɗi za ka ga wasu malaman ma sun san abin amma yawan tambaya a kashi yasa kuma su ƙi abin domin wata rana an yi wani mutum wani malami ne ya san wayan nan akam ɗin wannan hukuncin hukuncin a tambaye shi malami hukuncin kaza da mutum in yana tafiya ya ce ai kaza ne to a ƙyar like ce da dariya a ƙara tambayan shi a ya ba da hukuncin shi gobe tambaya ɗaya jibi tambaya ɗaya gata tambaya ɗaya kullum wannan tambayan kawai irin mana ma ko ya amsa kan mutane ɗaya biyu kawai zai ɗaya mamun shi kawai kaɗan a ɗan ƙasa tambayi shi ɗaya mamun shi kaɗan wata rana za a ma tambayi shi ko mamun shi baya yi ko da ran baya yi ita su wa'annan mutanen ba su san irin wa'annan fatawa suna da daɗi ko ba su daɗi ba sai ya tara su rana ɗaya da ya tara su sai ya ba su wata tarihi matuƙar daɗi kowa ƙirƙirta dariya sai ya ƙara faɗa musu wannan sai mutane biyu suka yi dariya ya ɗaga faɗa mu shi kwaya shi to haka yadda kuke ji ni ma haka nake ji to wannan shine abin da bayan suka ce a game da wannan aya cewa wannan hukunce hukunce ne ga wanda yake tafiya ga abin da ya halasta ya ci ga kuma gejin abin da ya kamata ya ci idan mutum yana mai tafiya da ruga ta buƙaci dole sai ya ci wannan haramun ɗin ba a san ran shi ba to daga cikin balagan da ke wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce malamai suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce ko ne tura gai ga baki wani adin fala isma alaihi inna ma ghafurur rahim lalle Allah shi ne mai yawan san gafara kuma shi ne mai yawan jin kai ga bayan sa malamai suka ce balagan da ke cikin wannan aya shi ne sihi tazid fi balagati asjibil imtinan ay anna Allah mawsuf bi hadaini wasfain To Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana ƙara nuna mana yanayin yadda yake da ya siffanta kan shi waɗanda siffofi wani cewa shi ne gafuru rahi. Kaya kiran wannan shi kan cewa duk yadda kai ba laifi. Saboda saboda Allah shi ne gafuru rahi. Kaga duk wannan hukunce hukunce da muka faɗa in kai wancan ba laifi in kai wancan ba laifi kai wancan ba laifi kai wancan duk ba laifi. Duk a ƙarshe za a tambaye ka ce ka ce mun sai me yasa ne haka saboda da wura ne ta haka kuma Allah subhanahu wataala shi da ya ce ka ci matacciyar yanzu kuma ya ce inda wura ta kai za ka iya ci wanda ya haramta maka bai jin halatta maka sai ka ce ba za ka ci ba a za ka ci abinka yanzu ana misali na ce sai ka ƙara shigo min nan gidan ka san gidana da sai ka ce ka ƙara shigo min yanzu kuma na ce idan kana son ka ɗan ibo ruwa ne idan ka shigo ba laifi to kawai kenan sai ka ce kana wani kunya kunya ina ka shigo yana kake so tunda da in dai da gugan nan ta zo ne yasa shi ma Allah kace ce inna Allah ghafurur rahim shine mai yawa an san gafara kuma mai jin kan bayi to dan kai wannan abubuwa da shi ya halasta maka bayan da ya haramta maka to anan ba lifi domin Allah shine ghafurur rahim mai yawan an san gafara rahim mai yawan jin kai ga bayansa a wannan aya wannan suka ce to Allah subhanahu wataala ya ce inna ma harrama to innama harama ya ruji mu so uku a cikin alƙur'ani mai girma ya zo a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ce innama harama alaikum min ta mun ji innama harama ya zo a cikin suratul araf Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul innama harama rabbi al fawahisha kul innama harama rabbi al fawahisha innama harama ta mu sannan na uku shi inda ya zo a cikin suratul nahl inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama harama alaikum maitata kaga ya fara dai da inna ma harama alaikum inna ma harama inna ma harama ni sa wannan wannan suka ce ya zo ji mu su uku a cikin alƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce harama mabni lil ma'lum wannan tun zaka ga idan aka ce hurima wani ne mazo ne to harama mabni lil ma'lum Allah saboda haka harama a mabni lil ma'lum ya zo yakun su goma sha biyar a cikin alƙur'ani mai girma da Allah ya ce almaitata bil ma'rifa da alifin da lamun ba na kira ba dan maje na kira shi wanda yake fara ba alifin da lamun to bil ma'rifa da alifin da lamun almaitata to ya zo dalun ne so hudu a cikin alqur'ani ne girma kuma mai tata ba tare da alifin da lamun ba ya zo ba'un su biya cikin alqur'ani kaga mun hada kenan almaitata ne da ma'rifa da wanda ba ma'rifa ya zo wawun su shiga cikin alqur'ani wannan shine maganar bala'i a wannan aya To, kamar yadda muka ce zuwa latu da muka ce wannan kuɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa waddama wal amala khinzir inna ma inna ma haga alaikum matata waddama wal amala khinzir to waddama alqur'ani ya zo dal su hudu ya zo a bakar nan aya amma ida sana araf ana hal ya tuka guwa hudu da yanzu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma haga alaikum matata waddama wal amala khinzir wala hamala khinzir ya zo dado da shi ma su hudu a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ce inna allaha ghafurur rahim ghafurur rahim ya zo maddon maddon ma'ana su 40 da tara domin a hisabi 40 shine nema domin wada buza abaja da hawaza hada ya kala mana kala mana to mimu din nan ita ce 40 Ikon, sai sa maɗin ta kuma ɗa'u ita ce tara, abaja da hawa za ha ɗaya. Dama yau ne goma, ɗa ita ce tara. To ga arba'in ga tara, arba'in da tara ga furu rahim ya zo a cikin alƙur'ani mai girma. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma inna Allah ghafurur rahim idan muka haɗa nan can ghafurur rahim ne kawai. Maɗin. To amma yanzu mun haɗa da inna Allah ghafurur rahim duka da innan. da raha daga su rahim din duka idan muka hada to ya zo kabbun so ashirin da biyu a cikin alƙur'ani mai girma na'am wannan shi ne maganar gwanaye a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala fi inna ma harrama alaykum maitata waddama wala hamla khinzir wa ma uhilla bihi da ghayri ba kuma da tsoro ghayri rabagin wala adil fala isma alayhi inna ma ghafurur rahim yanzu za idan muka dau bangaren li'irabi na wannan ayar ma na analysis da malaman inji malamin turanci da Allah subhanahu wataala ya ce inna ma harrama to inna ma yanzu suka ce ma kafatin inna kuma mukaffafatin yadkhulu ma harrama inna ma harrama to da Allah subhanahu wataala ya ce harrama wa yanzu suka ce fi'il madi alaikum jawum majrur wa jawum majrur muta'alliqun bi harrama الميتة مفعول به موصوف والدم ولحم الخنزير اسمان موصوفان على ميتة ويغب إيغاب مثلها هم والخنزير مضاف إليه وما da Allah subhanahu wa ta'ala ce na mazu alaikum da tuto da wa alaikum la mushrik wa ma uhilla bihi ghayr Allah wa ma uhilla wa wa ataf alhamdulillah sai dai kuma da ya shi mana ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma to ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba me suka ce to ita ma mausuliya ce fi mahallin nazi masu ala almaitati. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma uhilla to uhilla fi ilmaji mabni bidin majhul ba wani limalin bane saboda ba a san wanda ya halasta din ba. Wa ma uhilla da abin da aka halasta. Me aka halasta? Zai majhul ne. Majhul ne فهمت ولا فعل ماضي للمسؤول المسؤول ونائب الفاعل محذوف تقديره هو به به أو في الجري هاء جميعه متصل ومية على الكسر في محل الجري مجهول بذي لديه الله جاهم ومجهول وهو مضاف الله اسم الجلالة وهو مضاف إليه نعم فمن اضطر فهو فوق الإثنافية من اسم الشك الجازم في محل غسل مبتدأ الدكتور يبغى بإيغاب وجلة في محل جزم في الشرط الله سبحانه وتعالى من الدكتور غير بات ولا آدم غير باج حالا من الضمير إذ تره مضاف باج مضاف إليه وعلامة جره الكسرة الملونة ولا آدم الواو أو في العطف لا يجوز أن تكون زائدة لتأكيد النفي ولا نافية آدم هو مضاف آدم مضاف إليه فلا اسم عليه فلا فاء غابرة بجواب الشك الله سبحانه وتعالى يقول اسم malamin suka ce ismu la wal jumla fala ismu alai tunda fala to la din nan lafiya ce lijin wai ya ta'amal amalu inna tana aikin aikin inna ne tunda ita tana aikin inna ya kamata mu ji ismin inna da kuma khabarin la din tunda ita aikin ta ne take duk kusan aiki da suke to ismu din nan ita ce ismu la wal jumla fala ismu alaihi jawabu shak jazim مقدر بالتقدير بالفاء في محل الجزم عليه الله سبحانه وتعالى يتي فلا اسم عليك الله سبحانه وتعالى يتي فلا اسم عليه وعليه يوم وجود من عليه إن رزقين هو في الجري على أو في الجري الهاء دمير متصل مبني على جري فيما مبني على كسر في محل الجر مجوب بعلى إن الله إن حرف النجم هو حرف النجم والتوكيد مشبه بالفعل الله لفظ الجلالة وهو اسم إن منسوب للتعزيم الله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم غفور رحيم خبر إن ورحيم صفة للغفور wannan shine lirabi na wannan aya saboda ana nuna maka wancan lokaci a nan dakata fatan Allah ka ba mu kowa bukatunsa kowa da bukatunsa na zahiri da batin Allah ya biya mu kowa bukatunsa kuma yana ƙara tunatar da yan uwa musulmi cewa wannan rana asabar da ke zuwa ƙarfe goma na safiya za mu kulla gasar tafsirin alƙur'ani mai girma na watan ramadan a wannan rana ta mu albarka muna kun Allah subhanahu wa ta'ala a wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi Amin.
wanda kuma muka kuskure Allah ka gyara wanda hakkin mala'ikunka Amin.
da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kun Allah subhanahu wa ta'ala ka zunar da Najeriya lafiya ka zunar da yankin da muke lafiya ka zunar da Afirka lafiya ka zunar da duniya ga baki ɗaya lafiya da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kun Allah subhanahu wa ta'ala ka aga mana fahimta addinin Allah subhanahu wa ta'ala mu da sunan ayyan talibai Ifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka da kawo musulman duniya ga baki ɗaya Ifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman aure Allah ka ba kowa aure Allah ka ba su mata na gari masu neman maza Allah ka ba su mata na gari Ifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka aga mulana Sheikh Tayyib Usman Boshi a kwana da lafiya Allah ka dukan lafiya ta sai da Amina Allah ka dukan kakana Sheikh Ali mai shi zai ga Allah ta'ala annu da yayi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatiha وغلق ولقاتهما سبقنا آدم الأكبر والعاجلة صراطك المستقيم على آله حق قدره والقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين